الشيطان الرجيم بسم, بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شرند أكو قوة الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوى مدينة دبو ديا دريه دو دا أربعين دا شدا ودى تيدي دي دا أشرند بكوينكم 27 ga watan tara miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidain littafi ne na babban malami muhammad salih al-munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na arba'in a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta wata tambaya da aka yi wa ulama'ul lajnatin da'ima lil iftah wani yace tun yana yaro yake yi wa mahaifinsa sata ma'ana yana ɗaukan kuɗi na mahaifinsa ko kuma wani abin amfani na mahaifinsa ba tare da sanin mahaifin ba to sai ce yanzu ya riga ya girma kuma yana tsoron haɗuwarsa da Allah bisa ga wannan aiki da ya aikata na ba daidai ba amma fa ya tuba yanzu ya bar wannan ɗauke-ɗauken to sai yake tambaya shin yanzu ko zai iya sanar da mahaifinsa cewa ga abin da ya dinga yi masa lokacin yana yaro ko kuma ba zai yi ba malaman lajinatul fatwa suka ce wajibi ne ka mayar masa da abin da ka ɗauka na kuɗinsa da dukkan wani abu na amfani da ka ɗaukan masa sai dai fa in abin da ka ɗauka ɗin ɗan abu ne wanda bai taka kara ya karya ba to a nan suka ce babu laifi ba kuma sai ka sanar da shi ba ya ce ɗa ne ya bukaci dukiya yana son kuɗi yana da wata bukata da zai da kuɗi sai ya nemi mahaifinsa ya bashi kuɗin ya hana shi sai shi ɗan ya ɗauki ya ɗebi kuɗin uban ba tare da saninsa ba menene hukunci wannan tambaya an tambayi shek bin baz Allah ya ji kansa da rahama ya ce idan ɗan bukata ce ta sa ya ɗan taɓa wani abu daga dukiyar uban bayan ya nemi uban ya bashi bai bashi ba shi kuma ya shiga cikin matsi har ya takura zuwa ga yi wa mahaifin nasa sata ta hanyar ɗiban masa kuɗi ba tare da sanin uban ba sai ya ce to wannan matsala akwai tafsili a cikinta tana buƙatar fashin baƙi sai a duba a ga cewa idan uban ya kasance irin iyaye ne waɗanda ba sa sauke wajibinsu na iyalansu na abin da ya shafi ciyarwa da tufatarwa da dukkan abin da yake na larurar rayuwa kuma shi ɗan ya zamanto yana da rauni ƙaramin yaro ne ko ƙarami ne wanda ba zai iya tsayuwa akan kafafuwansa ba ba zai iya yin wani aiki da zai yi don ya samu kuɗi ba to sai ya ɗebi kuɗin uban gwargwadon bukatarsa to zai iya yin hakan koda ba tare da sanin uban ba zai iya in ya samu dama ya samu access to dukiyar uban ya ɗan taɓa haka ita ma mace matar aure mijinta ya zo ya ajiye ta ba ta siye da siyarwa kuma dama ba a ɗora mata ta ɗauki nauyin kanta ba ballantana ta ɗauki nauyin yara da Allah ta'ala ya ba su wannan duk nauyi ne wanda Allah ta'ala ya ɗora shi a kan shi mai gidan to sai zama irin mutanen nan ne wa'inda baya iya sauke wajibin haƙƙin ciyarwa na iyali sai fa in kaga an ɗan samu wadata a gidan to sai dai idan matar fa ta ɗan faki idansa ta ɗebi wani abu daga dukiyarsa bai sani ba Sheikh bin Baz ya ce to duk waɗannan suna da damar in Allah ya haɗa su da irin waɗannan maƙetatan mutane to babu laifi ita ma wannan matar ta ɗiba abin da zai ishe ta gwargwadon abin da zai ishe ta ita da ‘ya'yanta haka ma shi ma wannan yaron idan ya zamanto ba zai iya wata sana'a ba ko kuma ma ɗan makaranta ne karatu yake ga rauni ba shi da abin da zai iya tsayawa a kan ƙafafunsa wannan ya sa ya ɗebi dukiyar babansa ko dai yana buƙatar tufafi ya siya ko yana buƙatar abinci sai ya ɗebi gwargwadon buƙatar da yake da ita shak bin ba zai ce wannan babu laifi ko kuma mahaifin nasa mai kuɗi ne shi kuma ɗan ba shi da komai kuma yana buƙatar aure kuma uban ya ƙe masa aure da aka sai ya samu dama ya taɓa dukiyar baban gwargwadon abin da zai ba shi dama ya aure saboda ba zai iya yin auren ba don ba shi da abin da zai yi auren kuma babansa mai wadata ne yana da ikon da zai masa aure yana da dukiya mai yawa da zai iya wa ɗan aure kuma ya ba ɗan abin yi amma ya ƙi to a nan babu laifi akan ɗan domin ai wajibi ne uba ya taimaka wa ɗansa wajen kamewa daga faɗawa zina ta hanyar yi masa aure haka mun tattauna game da matsalar idan uba ya saci dukiyar ɗansa a ba za a yanke masa hannu ba kamar yadda ya zo cikin almausu'atul fikihiyya jumhur na malaman fikihu cikin hanafiya da malikiya da shafi'iya har da hanabila sun tafi akan cewa babu sam babu magana fa yanke hannu game da satar da uba yayi wa ɗansa ko satar da kaka yayi wa jikansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama magana ya ce anta wa maluka li abika inna adyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum da aka bai halatta a yanke hannun mutum dan ya ɗauki ko ya ɗebi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi umarni ya ɗiba annabi ya ba shi umarni ya taɓa annabi ya ba uba umarni ya taɓa dukiyar ɗansa ka ga babu zancen yanke hannu ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina dukiyar ɗa zuwa gare shi ya ce dukiyar banda mallakar ɗan ma har dukiyar uba yana mallakarta shi ko haddi duk sanda aka samu wata shubuha tun kuɗe haddi ake ba a tsayar da shi idan ɗa ya yi sata daga dukiyar ubafa wannan mun karanta abin da ya gabata sai suka ce idan yaro ne ƙarami bai kai balaga ba babu zunubi a kansa domin bai kai lokacin da zai fara ɗaukan zunubi ba saboda hadisin rufe alƙalamu an salata ce sai dai a ƙwace abin da ya ɗiba a kuma ladabtar da shi irin ladabin da aka san gobe ba zai ƙara yi ba in an ga ya fara hankali in ko yaro ne ƙarami bai ma san me yake ba kawai ganin abin ya yi a arha ya gan shi ba killace ba kawai ya kuma ga yau da gobe ana zuwa da shi kanti ya san da ake sai da alawa ko a sai biskit da sauransu da aka yi ga an zube canji akan dadduma ko an zube akan shimfiɗa kawai ya ɗauka ya doshi mai kanti kawai ya ce ce a bashi alawa ko a bashi biskit to kaga wannan dukan ma bashi da fa'ida domin bai kai shekarun da kila ma za a fara yi masa duka ko a fara yi masa ladabi ba da haka in ya kai hankalin da za a ladabtar da shi to a ladabtar da shi sai a duba wani irin usulubi ne ya dace wanda in an yi masa zai gane girman abin da ya aikata saboda a dakile wannan ɗabi'atin yana yaro don ya taso a matsayin cikakken mutum sahihin mutum idan kwaɗan ya zama baligi to jumhur daga cikin malamai sun tafi akan cewa duk da haka ba za fa a yanke masa hannu ba don ɗa ya saci dukiyar babansa ko don jika ya saci dukiyar kakansa wannan shi ne ra'ayin hassan albasari ishaq sauri me yasa suka ce saboda akwai karaba akwai kusanci tsakaninsu wadda za ta hana karɓar shaida ɗaya daga cikinsu a kan ɗaya duk wanda in an zo kotu ba zai iya zuwa ya ba da shaida a kanka ba kai ma ba za ka iya ba da shaida a kansa wato akwai kusanci kenan to wannan baya ba za a ce a yanke masa hannu ba dan ya taɓa dukiyar wanda babu shaida tsakaninsu da haka kamar yadda uba ba za a yanke masa hannu ba don ya saci dukiyar ɗa to haka shi ma ɗa don ko babu komai yana da wani kaso a cikin dukiyar ubansa domin wajibi ne uban ya ciyar da shi da haka baya halatta itilafu hibzan lilmal shi a salwantar masa da wata gaba a ce a yanke mar hannu kawai saboda a kare wata dukiya wadda shi ma yana da rabo a cikinta a shek fauzan ya ce babu yanki hannun ɓarawo da ya saci dukiyar babansa ko kuma uban da ya saci dukiyar ɗansa saboda kowanne akwai wajabcin ya ciyar da ɗayan ɗayan ba shi da iko wajibi ne uban ya ciyar da ɗansa in ɗansa ba shi da hali kamar yadda wajibi ne ɗa ya ciyar da iyayensa idan iyayensa ba su da iko wannan ita ma wata shubuha ce tutun da an same ta ana tun wa mutum haddi in an samu ko da shubuha ce da haka kullum mallahu istihqaqun fi mali suka ce duk wanda yake da haƙƙin cancantar dukiya kuma ya ɗiba a ciki ba za a yanke masa hannu ba sai dai a ladabtar da shi kuma a karɓe abin da ya ɗauka to sai matsalar da muka tattauna cewa idan uwa ta hana ɗanta ya karɓi rabansa na gado me ya hukuncin haka shi ma mun karanta cewa da zarar mutum ya mutu to dukiyarsa ta tashi da zarar mutuwarsa ta tashi ta koma ta magada kai tsaye da haka bai halatta ga wani ya ɓoye wannan dukiyar ga magada kamar yadda bai halatta wani ya dinga kawo jan ƙafa da jinkiri wajen raba wannan gada idan su magadan ne ra'ayinsu ya haɗu akan kar a raba yanzu sai nan gaba to wannan kuma su ne suka sayar da wannan haƙƙi nasu ko suka ce a raba wani ɓangare wani ɓangare kuma a bashi ba yanzu ba wannan duk suna da zaɓin su yi haka amma fa in aka ce kar a siyar wani ya shiga matsin rayuwa a cikin sai ce shi fa yana son rabansa kar a tsangwame shi a yi lissafi a bashi kasansa na fatan gane to karkashin wannan bayanin kenan bai halatta uwa kowaninta ya kawo jan kafa da jinkiri wajen rabawa magada gadan su kamar yadda Allah ta'ala ya umarni idan ɗa ya ba wa mahaifinsa kuɗi shin yana halatta ya nemi a biya shi wannan kudin a cikin gado bayan rasuwar mahaifin sai aka ce to shi kudin da ɗa zai ɗauka ya ba mahaifi ya danganta idan kyauta ya bashi ko ya bashi gida ko ya bashi mota ko ya bashi wani abin amfani ko ya bashi ainihin wato kudi to baya halatta bayan rasuwar uban ya ce tun da shi ya siya wa baba mota a bashi motarsa tun da shi ya siya wa baban gida shi gida nasa ne a bashi gidansa bai halatta ya karɓa gidan saboda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bai halatta ga mutumin da ya bayar da wata kyauta kuma ya koma ya karɓe ta sai dai in uba ne ya ba wa ɗa kyauta to zai iya koma ya karɓe kyautar da ya ba ɗansa saboda wata maslaha amma in ya zamanto ya ba wa mahaifinsa kuɗin a matsayin rance to a nan yana halatta ya nemi dawo mai da rancen ko biyansa kuɗinsa ba ko da baban yana raye haka bayan mutuwarsa in yana raye zai iya zuwa ya ce abba fa yanzu fa kuɗin nan da ka ce a ranta maka ko a yi kaza da su fa ba a bayar ba yaran halatta ko bayan ya rasu ga rubutu da komai ya gaya sauran yan uwansa to na ba babaran can kuɗi ko na bashi kaza na bashi kaza ga takarda ga komai da haka ina son a dawo min da kayana ko kuma ya zama to a uban ne ya karɓi kuɗi a wajen ɗan saboda wata bukata da ta kama shi ba shi da hali uban sai ya karɓi wani kuɗi a wajen uban don gabatar da wannan bukata to da zarar ya karɓi irin wannan kuɗin a hannun ɗansa saboda bukata to kuɗi ya zama mallakar uban ko da kafin ya gabatar da bukatar sai ya mutu to ya fada cikin gado wannan kuɗin ba zai ce shi wanda ya bada kuɗin to ai dama ni na ba babu kuɗi ya ce zai yi bukata kaza tunda bai riga yayi ba a bada kuɗi na a tunda bukata ce ta sa uban ya karɓa to shikenan ya zama mallakar uban an fahimci wannan tafsilin to wannan shine fashin bakin da suka yi akan wannan mahaifinsa ne ya bar wata dukiya akwai kura a kanta dukiya ce wadda ba tsarkakakkiya ba ce tsantsa akwai shubuha amma fa ana bin uban bashi shin ɗa zai iya biya wa babansa bashi daga wannan dukiyar da uban ya bari duk da cewa dukiyar akwai kura a kanta? shekul islam ibn taimiyya ya yi wani bayani cikin bayanin da ya yake cewa lalle fifita biya masa bashi shi ya kamata da nauyin bashi da kuma irin wato tashin hankalin mamaci a cikin kabari in ana bin sa bashi wannan ya kamata a gani a girmama ba shubha kudin ba da aka sai a ɗauki wannan kudin koda na shubha ne a biya wa mahaifinsa bashi قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان زوجها لا يكفيها في النفقة فهل تأخذ من مال أبيها الذي يتاجر في المحرمات ما تشيئك أو رد إيتا mace ce aka aurar da ita sai zama mijinta baya ba ta abin da yake wadatar da ita na ciyarwa ko iya halinsa kenan ba shi da ikon da zai iya ba ta abin da zai ishe ta to shin wannan matar ta akuzu min mali abiha shin ko za ta iya ɗiba daga cikin kuɗin babanta ko ta karɓi kuɗi a wajen babanta allazi yutajiru wanda ta san babanta yana yin kasuwanci ne fil muharramat cikin abubuwan da shari'a ta haramta mahaifinta sana'arsa abubuwan da Allah ya haramta yake siyarwa ita kuma ga matsin rayuwa tana gidan miji kuma mijin nan ba mai iko bane da yawa da haka wata ran a samu wata ran ba a samu in an samu bai isa abin da yake badawa shin ko za ta iya karba ko ta koka wa mahaifinta halin da take ciki na matsin rayuwa kuma ta san kudin da zai dauko ya bata na kasuwanci ne kuma kasuwanci nan haramtacce ne tambaya ce wannan yajibu ala zawj farko dai wajibi ne akan miji an yunfika ala zawjatihi ya ciyar da matarsa bi qad bi miqdari kifayati haguwar gwadan abin da zai ishe ta bil ma'ruf da abin da yake sananne a shari'a wannan wajibi ne miji ya zamto duk wanda yake yana da iyali wajibi ne ya ɗauki nauyin iyalinsa gwargwadon ikonsa. Walhajatul asasiyatu lil insan in ka ji ana waifa bukata bukata kakka ɗauka ka ɗebo wani wani abu wanda kwata-kwata ba larura ba ne abinda ake nufi da bukatar rayuwa wato walhajatul asasiya bukatu waɗanda suke na tushe lil insani ga mutum hiyal maskan shine gurin zama wa da'am da abinci wa sharab da abin sha wal malbas da abin sanyawa tufafi wannan shine bukatar rayuwa ta mutum duk ɗan adam ɗin da ya samu muhalli ya samu inda zai dinga samun abinci da abin sha da sutura shikenan shi kuma shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya waye gari yana da aminci a cikin gidansa yana da gida kuma yana da zaman lafiya da iyalansa yana da aminci a cikin gidan yana da abincin da zai ci a wannan wunin manzo Allah ya ce wannan mutum ɗan gata ne kamar wanda aka tattaro mai duniya ne ga baki ɗayanta a ce kullum kana da muhallin da kake zuwa ka fake a ciki kana da tufafin da kake rufe tsiraicinka da shi kana da abin da za ka ci safa da rana da daddare to shi kenan alhamdulillah kuma wannan ita ce za ta sa ita ce bukatar da in mutum ya rasa waɗannan zai iya bukatar wasu su taimaka masa dan adam ba zai rayu ba akan titi a waye gari ba shi da gurin da zai kare shi daga zafin rana iska bai da gurin da zai fake ya tare shi wato ya kare shi daga hadari ruwan sama ya kare shi daga sanyi a dan adam baya haka lalle dan adam labudda gwargwadon iko gwargwadon hali ya samu gurin da zai fake wani sai ga gurin da yake fakewa daki ne kwaya daya wani kuma ciki da falo wani ma har da wasu yamtunan dakuna gwargwadon da abinda Allah ta'ala ya hore kowa lalle dan adam ba mala'ika bane yana bukatar ya ci abinci yana bukatar ya sa ya sha abin sha dan adam ba zai zama dabba ba kuma dan adam abin da ya bambanta shi da mahaukaci shine sutura ba zai yawo tsirara ba wayannan larurori ne na rayuwa kar a wayi gari a ce dan adam ya rasa me zai ci ya rasa abin da zai sha ya rasa abin da zai rufe tsiraicinsa ya rasa matsugunin da zai je ya tsuguna to shi sa sai malam yake ce maka waccan matar da take cewa mijinta baya bata abin da zai ishe ta za ta iya karɓar dukiyar babanta wanda ta san kasuwancin haramtacce ne to sai aka ce wajibi ne dai na farko mijinta ya ciyar da ita gwargwadon abin da zai ishe ta bil ma'ruf amma wace irin bukata ce za ta sa ya je ta je gidan babanta ta karɓo dukiyar babanta wanda ta san haramtattun kuɗaɗe ne sai aka ce wannan larurar shine almaskan misali an tashe su daga gidan haya mijin ba shi da halin da zai biya kuɗin haya sai ta je wajen mahaifinta ta san gashi ana nema a wulakantar da su ko ana nema a fito da kayan su waje ga ruwan sama sai ta je ta gaya babanta duk da ta san ga irin kasuwancin da baban yake yi ta nemi babanta ko dai ya siya musu gida ko ya ba su kuɗi za ta kama haya za ta iya yin haka ko kuma abinci ne babu a gidan za ta iya zuwa wajen babanta duk da ga irin sana'ar babanta nemi ya taimaka musu da abincin da za su ci ko kayanta duk sun mutu ba ta da suturar kirki da za ta sa wa hunaka hajatun ukhra to wannan ita sune in kana neman alhajatul asasiya wayannan sune guda hudun nan in ba su bane to bukata ka ba asasiya bace bukata asasiya shine maskan ta'am sharab malbas an gane ko maskan mat'am mashrab malbas wa hunaka hajatun ukhra ko da yake ko wasu bukatun kuma daban la yanbagi ihmaluha wanda bai kamata ai ai sakaci da su ba su ma ka nafaqati ta'lim kamar kudin ilmantar da yara da iyalinka shi ma yana cikin bukata ka bar yaranka ne ba islamiya ba boko ba sa zuwa karatun muhammadiya ba sa zuwa karatun koyon sana'a kaman yanda ciyar da su ba su matsuguni tufatar da su ya zamanto bukata asasiya to yara su taso ba ilimi ba karamar barazana ba ce wajibi ne a ilmantar da su wal ilaj da magani shi ma ya zama haja ce asasiya ita ba banda wa'ancin nan akwai wannan domin in akwai lafiya akwai rashin lafiya wal asas al asas wasu suka ce furniture wannan ita ma bukata ce an gane ko yanda mutum zai dan samu gurin gadon da zai dan kwanta ya dan samu kujerar da zai zauna ya dan samu dan teburin da zai zai jajjera kayansa ko ta dan jajjera kayanta ta dan samu cupboard wadda za ta ko abin nan wadda za ta sassa kayanta a ciki wal ajhizatil manziliya da kayayyakin amfani na yau da kullun na gida irin su wuka irin su rariya ko irin su ƙwarya irin su kofi irin su plate irin su kwanan abinci irin su tukwane irin su murhu wannan ajihi zatul manziliya kenan wannan kaga su ma bukata ce to idan ire-iren waɗannan bukatun ne mace take da su kuma mijinta ba shi da ikon sabon mata da waɗannan bukatun to za ta iya zuwa wajen mahaifinta ta nemi ya ba ta kuɗi don ta yi wa'annan bukatun amma fa mahaifin nata yana yin kasuwanci ne haramtacce to bala ya ce wasawabul maqtu'u bihi inda jumhurul ulama zance na daidai wanda shine zancen da ya zamanto yankakken zance magana ɗaya a wajen mafi yawan malamai suka ce anna nafaqatar zaujati ciyar da mace marji'uha ilal urfi yana komawa ne zuwa ga al'adar mutane sai an tambaya me take nufi da mijinta baya bata abin da zai ishe ta sai aka gano sau ɗaya yake iya ci da ita a rana kaga a urfin ƙasar Hausa sau uku ake ci duk wanda baya ci sau uku to zaman duniya ta saya gigita a ce ba zai ci da safe ba ba zai ci da rana ba sai da daddare ko in ya ci na safe shikenan sai gobe to an samu matsala a ƙasar hausa a lokacin da ana cikin hayyaci ana zama na fi sabilillah ba a gigita mutane ba ba gaira ba dalili za a ga da safe kai ka sani ka taso a gidanku ko a ci dumame ko koko da kosai ko inda hali ma shayi da biredi da safe da rana za a yi ko shinkafa da miya ko shinkafa da wake ko taliya ko wani mai kama da haka da daddare ku dama ka san tuwo yana da permanent and functionable six za a ci wannan da daddare sannan abin da ya saura da rana da safe a dumama lokacin da ana tafiya wadda take madaidaiciyar tafiya kuma wannan shine urfi na kasar Hausa da haka in ka auri mace karka ce to ke baki san halin da ake ciki ba a'a Allah gafarta malam ce akai ka ciyar da ita kuma ciyarwar an ce ana komawa urfi ya urfin kasar Hausa yake shine a ciyar da mace sau uku a rana ba a zabi cewa sai abinci mai tsada ko iri kaza ba a'a a ci abinci da safe bayan wasu awoyi rana ta a ci na rana bayan wasu awoyi dare yayi a ci na dare in ka ga mutum yana ci hudu ci biyar wannan dama ya samu wata dama ce yake da ita ne ya ci hakan amma ba korafi in aka ba mutum sau uku a rana ina fata gani to ita ciyar wannan da aka ce a yi wa mace kamar yaya za a ci da ita sai mala ce marji'uha makomar ciyar da mace ilal urfi yana koma ne zuwa ga urfin mutane ila kuma in kai wani yankin ko a nan kasar ko a wata kasar kaga su kuma kila urfinsu sau biyu ake cin abinci a rana misali ko ƙurfinsu sau hudu ake cin abinci a rana misali walaisat muqaddaratan fi shar'i ciyarwar da za ka yi wa iyalinka shari'a ba ta ƙaddar cewa ta zama gwargwado kaza ba an bar muku al'ada ku ya kuke yi shine nake ta bamu misali al'adar mu da muka fi sani ita ce sau uku ake cin abinci a rana haka ne to shikenan in aka ce an zo daurin aure ai liman yakan ce to ciyar da ita shayar da ita tufatar da ita bil ma'ruf to abinda liman yake so ya gaya maka dalla dalla in yace ciyar da ita yana nufin safe rana dare in ma da yanzu aka shiga yanayi din in aka yi na ranar sai a yi ta zarce to ai dai an yi dai har da na daren za a yi na ranar amma sai a ɗan yi shi da yawa yanda abin da ya ragu kuma sai a ci da daddare bal takhtalifu bi ikhtilafi ahwalil bilad ita ciyar wannan tana bambanta duba da bambance-bambance da halayyar garuruwa wal azminati da zamaninnika wa halin zaujayin da kuma halin su ma'auratan wa adatihima da kuma al'adarsu in mutum ya san cewa shi sau biyu zai ciyar to babu laifi tun a wajen neman aure ya ce to shi fa sau biyu za a dinga cin abinci a gidansa sai bayani an gane ko yawa ya ce amma fa ba ragon abinci ba za a ci abinci mai wanda wannan dan gab din da aka tsallake ruwa za a yi ta korawa an gane ko irin wannan abincin wani lokaci ai yafi ma wani wata hayaniyar abincin ko yawa an za a ci wanda zai dan tsaya din a yi ta shan ruwa ya kaga shikenan fa idza kana zawju la yaqdiru ala kifayati zawjati idan aka wayi gari miji ya kasance baya iya ciyar da matarsa gwargwadon abin da zai ishe ta saboda yanayi da ake ciki na rayuwa da lafiya lau yana ciyar da iyalansa yanzu in ɗan albashi ne dama yanzu kusan wato tukwici ake bashi ba ma albashin da ake bayarwa ba tunda in ka auna yadda rayuwar ta yi tsada da ɗan abin da ake bashi a matsayinsa na ma'aikaci ko haɗi ma babu wannan albashin bai isa ya tinkari ƙalubalen rayuwar da yake cikin ta haka in ɗan kasuwa ne shi ma la'alla shi ma yanayin kasuwanci ya canza da yanda aka keto a baya to wannan ya sa sai ya zamto da yawa cikin magidanta ba sa iya ciyar da iyalansu gwargwadon abin da zai ishi iyalin au ya bukhasuha haqqaha ko kuma keta ce kawai da mugunta da gangan yake tauye mata haƙƙinta yana da abin da zai bayar amma ba zai bayar ba fatahataju wannan yasa sai ta matsu sai ta shiga cikin bukata fahallaha an ta'khudha min mali abiha alladhi yabi'u al-khamra sai zama ba ta da zabi sai dai ta koma ta tambaye babanta to shin ko za ta iya zuwa ta karbi kuɗi a wajen babanta wanda ta san babanta sana'ar giya yake giya yake sayarwa za ta iya zuwa ta karɓi kuɗin giya cinikin da aka yi na giya ta karɓa ta zo ta ci abinci wa yutajiru fil muharramat ko kuma yana yin kasuwanci cikin abubuwan da aka haramta aljawabu amsa ya juzu laha zalika ya halatta ta yi haka li'anna malal abil mukhtaladi domin dukiyar uba wadda aka yi mata ingausa al-mukhtalad wadda aka yi mata cakuɗe akwai mai kyau akwai kuma marar kyau to irin wannan dukiyar la ya harumu ala auladihi al-istifadatu minhu bai haramta ga ƴaƴan wannan mutum su ci gaba da cin moriyar wannan kuɗin an gane wannan wali anna hadha al-mal al-muharram saboda wannan dukiya duk da cewa haramtacciya ce laisa kalmalil masruki ba kamar dukiyar sata take ba ai kaga a can baya an yi magana game da dukiyar sata kaga an rufe kofa ta akul karma a ci ko amma wannan dukiyar ba ta sata ba ce a'a dukiya ce wanda yana da kuɗi sai ya ga wata sana'a ta harkar kayan maye ana samun riba da yawa kawai sai ya ɗebi kuɗinsa shi ma sai ya zuba a ciki sai zama da dukiyarsa mai kyau ya zo ya hada da kazamar dukiya ta kudin kayan maye da yake saye da sayarwa yake sayarwa to sai dukiyar ta taru to irin wannan dukiyar ba haramun bane ƴaƴansa su ci a ciki su sha a ciki su sa sutura a ciki kuma a biya musu kudin makaranta domin wannan dukiyar tana da bambanci da dukiyar sata allazi ya harumu ala kulli ahadin wanda ita dukiyar sata mun karanta a baya haramun ne akan kowa an yan tafi a bihi ya amfani da wannan dukiyar inda ta sata ce me yasa liwujubi raddihi ila sahibi saboda ita matsalar dukiyar sata wajibi ne a mayarwa mai ita to dukiyar da ana ta gaya ma wajibi ne ka mayarwa mai ita to ina magana wani ya ci da kai ma da take hannunta take hannunka ko shi ma da take hannunsa ana ta gaya masa cewa ya mayar da dukiyar nan zuwa ga masu ita wa inna ma ya harumu listifadatu bi hadha almal liman iktasabahu sai dai wannan dukiya tana haramta yin amfani da ita ne kawai ga wanda shi ya samar da ita bi dariqatin muharramatin ta haramtacciyar hanya faqat haramcin iyakansa za ta tsaya shi wa amma auladuhu amma ‘ya'yansa, wa zaujatuhu da matarsa, wa ashabuhu da yaransa ko abokansa, wa nahawuhum da makamantansu fala haraja alaihim su kan babu laifi a kansu filin tifa'i bi hadal mal si amfani da wannan dukiyar alar rajihi bisa zance mafi rinjaye a wajen malamai. In kun fahimci wannan ansar kenan wannan matar da mijinta baya iya bata abin da zai ishe ta za ta iya zuwa ta karɓi dukiya a wajen ko kuɗi wajen babanta wanda yake sai da giya za ta iya ko ba za ta iya ba za ta iya wa ya ta'akkadu jawazun tifa'iha bi hadhal mal abin da yake ƙara ƙwarin gwiwa gare ta na halaccin yin amfani da irin wannan dukiya bi sababi hajatiha ilaihi ba don komai ba sai don dalilin bukatuwa da take da ita zuwa ga wannan dukiya wa adami infaqi zawjiha alaiha nafaqatan lati takfiha sannan ga kuma matsala ta rashin ciyarwar miji gare ta da abin da zai iya wato wadatar da ita wayannan abubuwan guda biyu su suka sa ta bukatu zuwa ga taje ta karbi kudin mahaifinta duk da cewa kudin mahaifin ga irinsu abu na biyar almasailu almuta'alliqatu bi tahqiqil bir mala yace ga wasu matsaloli su kuma kai tsaye suna da alaka da sake tabbatar da waccan biyayya da nagarta da aka ce ‘ya'ya su yi wa iyayensu hukumu ta ƙabilil um ina hukuncin ɗa ya sumbaci mahaifiyarsa la haraja fi taqbilil um babu laifi a cikin sumbantar mahaifiya wal aula sai dai abin da yafi an ya kuna zalika in zai sumbace ta din to ya sumbace ta ala ra'siha akanta wala yuqabbiluha min famiha kada ya sumbaci bakinta ka san wannan al'ada ta sumbata al'ada ce mai karfi a wasu wuraren in ya zama yana cikin babin nuna tausayawa da girmamawa ga uwa shine mutum in ya ga mahaifiyarsa ko ya zo wajen ta ya rungume ta ya sumbace ta kamar yadda za ga wasu al'adun wasu wuraren ana yin haka to malai yake cewa babu laifi yin hakan sai dai zai fi kyau ya sumbance ta a ka kada ya sumbaci bakinta qala ibn muflih ibn muflih rahimahullah yace faslun fi taqabilil maharimi minan nisa'i fil jabhati war ra'si ibnu muflih yace ga wani fasali da zai magana akan hukuncin sumbantar mata muharramai a goshi da ka da kai kamar kanwa kamar ya kamar kanwar uwa yar uwa kamar mahaifiya wayannan duk za ga suna cikin almaharim to sai ibnu muflih yayi wani fasali a cikin littafinsa yace babun mutum zai iya sumbantar mata muharramansa a goshi da ka ya ce ya halatta sumbanci mahaifiyarsa a goshi ko aka ko kanwata ko yayata walakin la ya fa'aluhu alal fami abadan ibnu muflis sai dai ce kada ya kuskure ya sumbace ta a baki har abada baya halatta haka aljabhatu aw ras sai dai goshi ko kuma kai kawai ka duba al'ada bu shar'iyya mujalladi na biyu shafi na 266 wa qala al-hijawi rahimahullah الإمام الهجاوي رحمه الله يكتشوا لا بأس للقادم من سفر babu laifi ga wanda ya dade baya nan ya dawo daga tafiya bi taqabili zawatil maharimi ya sumbanci muharramansa kaman ya dawo ya dade baya nan ya dawo kanwarsa ta taho ko yayarsa ya rungume ta kanwar mahaifiyarsa ita ma haka ko mahaifiyarsa haka maharim kenan idza lam yakhaf ala nafsi amma fa in ya yadda da kansa idan baya jin tsoron fitina shi akan kansa lakin sai dai duk da hakan koda baya tsoron fitina yana ganin ba wani abu to la ya fa'aluhu alal fam kada ya sumbaci kada ya sumbaci baki balil jabhatu war ras sai dai goshi ko kai ka duba al-iqna mujalladi na uku shafi na 160 wa qala shaykh bin baz rahimahullah shaykh bin baz rahmatullahi alayhi yana cewa la haraja fi taqbilil walida babu laifi da ya sumbaci mahaifiya wal jadda da kaka wal ukhti da yar uwarsa ya ko kanwa wal binti da ya amma alal khaddi a kumatu faƙad tabbata hujjar bin baz rahimahullah yace saboda ya tabbata anna siddiq radiyallahu an sayyidina abubakar radiyallahu anhu qabbala aisha ya sumbaci na na aisha ala khaddiha a kumacinta hadisin yana cikin bukhari hadisi mai lamba ta 3918 amma al'ummu wal jadda bin ba zai ce amma uwa da kaka fal an sabu abin da ya fi dacewa an ya kuna zalika wannan sumbatar ta kasance a lara asiha a kanta au an fiha ko a hancinta li'anna zalika aula domin wannan shi ya fi cancanta fi ijilaliha wajen girmama ta wa ikiramiha da karrama ta akwai ƙabilu ko wasu yankunan da wasu al'adun wasu wuraren sumbantar wato goshin uwa ko kanta ko hancinta alama ne na girmamawa da mutuntawa to in mutum ya tsinci kansa irin wannan wuraren babu laifi ya sumbanci mahaifiyarsa sai dai banda baki kwata-kwata sun ce kare ya sumbanci bakinta وقال الشيخ أيضا بن باز رحمة الله عليه يكما تشوى كثير من أهل العلم ديوا دقتكم ما لمي ما أبو ilimi. yastahibbuna an yakuna taqabilu sun fi so sumbantan nan ta kasance fi gairil fami ba a baki ba kada mutum ya sumbaci bakin ainihin wato mahaifiyarsa yuqabbilu yuqabbilu bintahu yuqabbilu ibnatahu ala khaddiha in zai sumbaci yarsa to ya sumbaci kumatinta wa ukhtahu in zai sumbaci yayarsa ko kanwarsa to ya sumbaci kumatinta kazalik aw ala anfiya ko hancinta aw ra'asiya ko kanta idza kanat kabira idan ta zamanto ta, ta girma wahiya kadhalika tuqabbilu abaha haka ita ma mace za ta iya sumbantar mahaifinta ala ra'asi a kansa ala anfi a hancinsa wa nahwi zalika da makamancin haka amma taqabilul fam amma game da sumbantar baki fal aula abinda yafi an ya kuna lizzauji khasa wannan abin ne da ya shafi miji shi kadai miji ne kadai yake da damar ya sumbaci bakin matarsa ko mace ta sumbanci bakin mijinta li'anna hada saboda shi sumbantar baki yuthirul fitna yana motsa fitina yana motsa sha'awa amma taqabilul aqaribi amma game da sumbantar yan uwa makusanta ka khaliha kamar ta sumbanci kawunta wa ammiha ko baffanta wa abiha ko babanta wa akhiha ko dan uwanta to qabbiluhu to duk wayannan duk wanda za ta sumbanta ta sumbace shi ala ra'asi a kansa ala anfi a hancinsa ya kuna aula min alfami ya fi dacewa sama da sama ta sama da ta sumbaci baki wa huwa yuqabbilu bintahu haka shi ma zai iya sumbantar yarsa wa ukhtahu da yar uwarsa wa nahwa zalika da makamantan haka ala khaddiha amma a kumatinta wa in kanat kabiratan idan ko babba ce wanda zai sumbata ka ummihi kaman mahaifiyarsa wa jaddati da kakarsa qabbalaha ala jabhatiha wannan zai fi kyau ya sumbaci goshinta ala anfiya ko ya sumbaci hancinta taqdiran laha saboda mutunta ta wa tiraman laha da kuma girmamawa gare ta hadha huwa al-aula wannan shine abin da yafi inji Sheikh bin Baz rahmatullahi alai wa qala ibn Uthaymeen rahimahullah al-Sheikh ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi yace taqbilu al-ummi aw al-ukht al-kabira aw al-jadda aw al-binti la ba'sa bihi yace sumbantar uwa ko yar uwa wadda take ta manyanta ko kaka ko ya babu laifi wa qad qabbala Abu Bakarin ibnata wa qad qabbala Abu Bakar ibnatahu Aisha radiyallahu anhuma domin sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya sumbaci wato yassana na aisha radiyallahu anha ala khaddiha a kumatinta wa amma gairuhunna min al-maharim amma waɗanda ba waɗannan ba cikin sauran muharramai ghairul usul waɗanda ba usul ba asali ba wal furu' ba rassa ba wa yake me yake nufi da al usul usul waɗanda ba uwa ba ba kaka ba usul kenan ba ya ba ba jika ba furu' kenan to duk waɗanda zai waɗanda ba waɗannan cikin muharraman da aka ambata ba in dai ba usul ko furu' ba fal aula to abin da yafi kamata ya fi dacewa wato Allah yi ƙabbilaha illa iza kanin ukutan kabira kada ya sumbace ta sai in ‘yar uwa ce wadda ta manyanta ta yi shekaru da yawa fahuna yi ƙabbiluha ala jabhajiya to a nan yana iya sumbantar ta a goshinta au ala ra'asiya ko a kanta tunda ta manyanta ta fara girma ta yi shekaru ta fara tsufa amma an yi ƙabbila uktahu shabba amma game da ya sumbanci ‘yar uwarsa budurwa yana da kanwa budurwa ya sumbace ta ko yasa fa shaytanu yajri min ibn adam majrad dam to shi kuma gogan yana nan shedan yana kai kawo a jikin dan adam irin kai kawo din jini yanda jini ke zagaye a jikin jikin dan adam to haka shedan ke kewayawa a zuciyar dan adam fal yatajannab hadha gaskiya ya nisanci haka la yuqabbilaha ma'ana kada ya sumbace ta wa ablagu min zalika fi tahzir abinda yafi kaiwa matuƙa game da mas'alar sumbantan nan wajen hanawa minhu daga gare shi an yuqabbila maharimahu an hana shi ya sumbanci muharramansa min ar-rada na shayarwa yan uwansa da suka sha nonon mace daya yan uwansa na shayarwa su ma kada ya sumbance su li'anna al-maharima min ar-rada'i domin muharramai na shayarwa aƙallu haibatan indal insan mutum ya fi ganin rashin kwarjininsu an fi samun ƙarancin kwarjinin wato ganin kwarjinin ‘yan uwa waɗanda suke na shayarwa minal maharimi minan nasabi fiye da muharramai na nasaba to shi sa su ma muharramansa na shayarwa ka ce su ba kada ya gwada ma cewa zai sumbace su saboda abin da zai iya zuwa ya dawo ka duba liqa'ul bab al-maftuh na sha uku shafi na ɗari da arba'in da shida a tarƙimus shamila ta ƙabilu yadil walidain ina hukuncin sumbantar hannun iyaye mutum ya kama hannun mahaifinsa ya sumbata ko na mahaifiyarsa la haraja fi ta ƙabili yadil walidain babu laifi wajen sumbantar hannun iyaye li'annahu min babil ikram domin yana daga cikin girmamawa wal ihtiram da mutuntawa قال شهاب الشلبي الحنفي الشهاب الشلبي الحنفي رحمه الله يشي يجوز تقبيل يد الوالدين halanne sumbantar hannun iyaye wa sheikh da malami alladhi yu'khadhu minhu wanda ake karbar ilimi ko ake koyan ilimi a hannunsa ka koma ka duba hashiyatu shalabi ta shida shafi na 25 wa qala sheikh ابن عثيمين رحمه الله تقبيل يد الأب أو الأم أو الأخ الكبير أو العالم أو الشيخ الكبير احتراما لا بأس به ولا إشكال فيه شك ابن عثيمين يكي شواب سنبنتر هنن أبا ko hannun uwa ko ɗan uwa babban wa ko malami ko wani dattijo don girmamawa wannan babu laifi wala ishkala fihi kuma babu wani rikici ko rudu a cikin nan ka koma ka duba liqa'ul bab al-maftuh na sha bakwai shafi na ɗari da hudu tarqimu shamila hukumu taqbili qadamil walidain ina hukuncin sumbantar kafafuwan iyaye yajuzu taqbilu qadamil walidain halan ne sumbantar kafafuwan iyaye mutum ya sumbanci kafar mahaifinsa ko ya sumbaci kafar mahaifiyarsa ya halatta li'anna zalika domin yin hakan inna ma yakunu yakan kasance ne kawai ala sabili tawadu'i ta fuskan tawadu'anci kankantar da kai wal itirafi lahuma bil fadli da tabbatan musu da falalarsu in yayi da wannan niyyar babu wani matsala qala ibn usaymin ibn usaymin rahimahullah yace yajuzu taqbilul yadi war rijli ya halatta sumbantar hannu ko kafa lil insanil kabiri sharaf ga mutumin da yake mai babban matsayi wal ilmi da ilimi kazalika taqabilu yadir yaji haka sumbantar hannu war rijli da kafa min al abi na uba wal ummi da uwa wa ma ashbaha zalika da makamantan haka li anna lahuma haqqan sabili suna da haƙƙi akan mutum wa hadha min at tawadu'i kuma wannan yana daga cikin kankantar da kai ga iyaye ka koma cikin sharhu riyadus salihin mujalladi na hudu shafi na 451 wasu ila sheikh abdul muhsin al abbad rahafizahullah an tambayi babban malami a sheikh abdul muhsin al abbad hafizahullah mai tambaya yake cewa abi mahaifina ne a hayanan wasu lokuta lokaci lokaci ya amuruni sai ya umarce ni bi taqabili rijlihi in zo in sumbaci kafarsa mazihan wato bisa raha yana barkwanci yana raha sai ce zo sun baci kafarsa fa ajaba sai Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ya bada amsa yace la mani amin an tuqabbilaha ba abinda zai hana ka sumbaci kafarsa in ya bukaci ka sumbaci kafar tasa koda da raha ne babu laifi ka sumbaci kafar mahaifinka a koma cikin sharhu sunan Abi Dawud a ainihin wato a a tarqimin shamila wato in ka duba abinda a a kai shine ko lamba ta biyu yawa haka ne sharhun sunan abi daud wato a hadisi mai lamba ta 592 kuma shafi na 50 a tarqim na shamila to sai mu tashi hukumul hina li taqbil qadamil ummi idza kanar waqifa idan uwa tana tsaye to mutum zai iya sunkuyawa dan ya ga ya sumbaci kafar tata ko kuma yaya to insha Allah za mu ji wannan amsar a darasi na gaba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu dada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika